assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da Allah kama na babbar rana ta juma'a sha biyar ga watan shawwal hijirar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da talatin da daya an da za mu saurari ci gaban tafsar Qur'ani mai girma an da yake wannan shi ne kafin na talatin da bakwai a cikin kasoshi dubu da za mu tafsar Qur'ani mai girma insha Allah an da za mu saurari jan karatu daga adaran ma malam Adam Katibu na gidan shi malam Usman da Sabarai kusa gare fiki an da adaran ma zai karanto mana aya na ɗari biyu da tamanin da biyar a cikin sotul bakra wato amanar rasul an za mu saurari jan karatu da fassara da bayani kamar yadda aka saba an za mu saurari fassara da bayani kamar yadda aka saba daga fadilatul shaykhul islam wa sa'adatul anam maulama shaykh usman ibn shaykh idris radiyallahu ta'ala anhuma kusagare fi akan mahmullah wa bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا من بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمينا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين محمد محمد النبي محمد النبي محمد بالله العظيم أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وأنئم وأصلح وأنجز وأتم وأصلح وزكي وأرضي وأوفي وأرضي على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والهاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته حسب قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون wannan ayoyi guda biyu daga farkon amana rasulu zuwa anta maulana fansirna alalƙaƙil kafirin ayoyin nan ayoyi ne masu sirri ayoyi ne masu girma ayoyi ne masu martaba shi zai da cikin martaban waɗannan ayoyi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda ya karanta wannan ayoyi guda biyu ita ce amana rasulun Allah zai kiyaye dukkan kanwe da shi da jama'an da ke gidan hakkari ya waye kowace aya da kowace sura an zabar da su ne a ƙasar makka waɗansu a ko hamsiyatu wasu surorin a ko madaniyatu amma wannan amana rasulun ba a saukar da ita a makka ba ba a saukar da ita a madina ba ba a saukar da ita a ko'ina ba siran da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yayi isra'i yayi mi'raji a can fatan Allah Allah ya ba shi wannan ayoyi a nan aka sauke su ga su ga Allah azza wa jalla a can ya karɓo bai su annabi ya yi isra'i ya tafi ko da domin kafa shi akan bayan isra'i iraji mun yi isra'i har kusan kaso shi kasar kasar uku duka samanci ne a doron jirai dama wata mana cikin kasa ɗin ya ƙara zuzukan amana rasulun ba wannan isa isra'il miraji shi ne kasar na hudu kenan kasar na hudu kenan annabi muhammad na sallama bai ya ce ta sammai bakwai ya wuce al-kursi ya wuce al-arshi ya wuce sukun muntaha ya wuce dukkan kusurtai ya wuce dukkan hijabai ya wuce dukkan tekuna duk an yi bayanan su a waɗancan kasashen bayan ba su an maimaita ba ko da kada ƙara janye lokaci wannan karatun ma zai ya ne shi ma da cikin kasar da baki daya filin shi ma sai ya nemi kasar na biyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da ya wuce dukkan hijabai ya wuce dukkan kutubai ya wuce dukkan zulumatu ya wuce dukkan anwaru ya wuce dukkan tajaliyatu ya wuce dukkan tarakiyatu ya wuce maganan tafiya akan buraka a kawo mishi shimfiɗa da ake ce ma rafurafu ya hau kan rafurafu ya wuce tafiya ta kija na fiw fiw fiw fiw fiw fiw fiw fiw fiw yana tafiya kan rafraf inda Allah ya ce fihima fihima rafrafin wa abqari hisan to rafrafin nan wani abu ne abin hawa ya fi buraka gudu kuma ya fi iska gudu to shi kai rafrafin annabi ya ga saurin ke kai ba Allah ya ce annabi sallam ya zo kai sarraf kafa ya hayo martaban shi kawai ya hayo mukamin shi haka annabi ke tafiya وصار يشك الحجب دون مزاحم ولا هاجم الا الا تسنى له كل tafiya kawai ke a cikin diwani shekarar da ke tafiya kawai ke ba maganin jibril ba ba baraka ba rafaru tafiya kawai ke ba wani abu ke tafiya ko sai dai kawai an ce ke yi annabi kawai haka nan bai gane ko ina ba sai halaran zafin Allah na ga muku an kafa shi lokacin da uku din nanki ne akan Isra'il Miraji kowanne ba abin da ta wannan kasashen da za ta yanzu na wannan shi kadai ne da ne bai kuma tafiya zo fadan Allah tafiya ne ma kada ku tsaure shi ya fi tunanin tafi tunani duk tunaninka yanzu ana magana za ka iya tunanin kamar da haja saman bakon ma to tafiyar da annabi ke a wannan lokacin tafiyar ya fi karfin tunanin mai tunani ya fi tunani gudu ya fi tunani sauri a kake cikin sai gan halarar zafin Allah sai ya ga tattuma da aka shirya mishi da shimfiɗu na al'umma da aka shirya ake karye shi annabi Muhammadu sallama sai ga shimfiɗan kurma sai ga shimfiɗan alfarma sai ya kuta zai kuta ta kalman shi sai Allah azza wa jalla ya ce miki duk bisa dana ya habibuna duk bisa dana ya habibuna duk bisa dana ya habibuna ta ka shimfiɗan mu da ta kalman ka ya mai ta kalmin gwal kowa ta taka ya ta kowanne ya taka ta taka annabi Muhammadu. Haka ya taka shimfiɗan nan da takalman shi wa dafa bina alaikul musharrafatul fusa. Ya taka shimfiɗa mai alfarma da takalman shi masu albarka. Wannan shimfiɗa da annabi taka Allah ba mu albarkin. Wannan takalmi na annabi Allah ba mu albarkin. wannan jiki na annabi Allah ya samu albarkar shi alfarma annabi Muhammad a dan kayatar da ni kuna ga masu su labaran abin da ya faru tare Isra'i da Iraki a fara girma a tafa ma annabi Muhammadu a tafa ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallama da ya zo taban Allah ya taka shimfiɗa mai alfarma da takalmar shi masu alfarma yaje inda ba sama ba ƙasa ba kudu ba arewa ba gabas ba yamma ba su ba haske ba sarari ba sako sai hasken halaran zaɓin Allah kawai da hasken halaran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma an wuce magana hasken rana an wuce magana hasken wata ina wata ina na sama ta daya ina rana tana sama ta hudu fa aina duwan minza wa aina kalimuhu wa aina allazi mata wa masjiduhu al-hudu wace magana rana da wata wanda ba injina a ba annabi Musa annabi Ibrahim na kan kasa annabi Idris na kan na kan kasa wace magana wani nuri kamar ko nuri fatar ko nuri shamsu ko ta kawai nurin ala nur sai nurin ala nur sai Allah ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah azza wa jalla yace ya masoyina تقرب تقرب النبي الله وليس ليس هو وليس ليس حتى الله يكفيه تقرب تقرب تقرب تطيب يا حبيب بإيدنا تقرب تطيب يا حبيب بإيدنا وصلت لما تعتاره من بيوتنا فما مهرب عنا فسبك مسجدنا تعال تعال تعال مرحبا بحبيبنا مرحبا بحبيبنا مرحبا بحبيبنا مرحبا بحبيبنا مرحبا بحبيبنا مرحبا بحبيبنا جمر خطبة جمر خطبة اغلب حلقة وطن لعزتي وطن لعزتي وطن لعزتي يا سيد الكونين ابت جنابنا وقم بمقام العز وجل لبابنا عليك تكرمنا برفع حجابنا تلذذنا واسمع لذيذ حبابنا وعينيك نزهي في عجائب قدرتي وعينيك نزه في أجائب قدرتي وحقك وحقك أحببناك يا من انتدر به أمة الإسلام للحج فاتدت زمانا معانية هناك تفردت ترى العرش ترى العرش والكرسي والخدود قد بدت لديك وأنواري عليك تجلتي النبي محمد Allah ce a ya sayi da kaunai ya shugaban halittun sammai da kasai tatarrab matso mana matso matso dan girma na ya rasulullah matso dan girma na ya rasulullah tatarrab tatayyab ya habibu bidina matso dan girma na ya rasulullah مضيت جرمانا يا رسول الله وصلت ما تحتاره من بيوتنا duk abin da kake so ka roƙe ni ka roƙe ni yanzu na rantse da girma na na rantse da buwaya na na yi alƙawari tun kamin in halitta annabi adamu da shekara miliyan dubu biyu na yi makaina alƙawari na rantse da zafi na duk wanda ka zo muke ganawa da kai ba zan bar ka koma ba face na biya ma bukatar duk abin da ka roƙe ni tamam urudul annaka tilhi walidina ya rasulullah in ka manta ba kafirai ma ba su roƙe ni ba na ciyar da suna shayar da su ballantana musulmai balle muminai balle waliyai balle salihai balle siddiqai balle rukaba'u balle rukaba'u balle rukaba'u balle asnafu balle agawasu balle annabawa balle manzanni balle al'azami balle tanakai ya rasulallah تمام أريد أن لا تكتبوا سيدنا تعال زيتي يا رسول الله زيتي يا رسول الله مطوف مطوف مرحبا بحبيبنا بركة زوان مسوهينا النبي محمد بركة زوان مسوهينا النبي محمد مرحبا بحبيبنا جزء الحجبة كفن جو كفتة بينا يا ويسو حتى الحربة ما كوكوا يبرنا وجه وجه الانتقل مطلوب جرمانا يا رسول الله مطلوب جرمانا يا رسول الله مطلوب جرمانا يا رسول الله ويا طيب الحلول يا سيدنا الكيسة ميلك الطيب اتبعنا بنا زونا سطوى تفضل يا رسول الله يهود ونصارى suna cewa wai ni ina zaune a kan al'arshi ya rasulullah yahudu nasara wai suna cewa alkusi kujera na wajen zama na wajen hutawa na to yau zo ka zauna a kan al'arshi ya rasulullah ka ɗora ƙafafuwanka a kan alkursi ya rasulallah ka tashi alkursi ka tashi al'arshi don ka gaya musu nan ba wajen zama na ne ba na halittu al'arshi ne don hutawanka a filin tashi kiyama na halittu alkursi ne don ɗora ƙafafuwa a filin tashi kiyama wasu ƙoƙon al'arshi wasu ne misafina maɗoɗin don girma na rasulallah عليك تكرمنا من كرم ماتا من كرم ماتا إن بطوك تكرم الشافي صلى تسبنا يا كمال كتجاء ون كيرا دمكي يا رسول الله ومع لذيذ عبادنا كشعر كل وقت abin da zan gaya maka wani abu ba tunani ba ne ba bacci ba ne ba mafarki ba ne ra'ayi ne ke nufi ƙara wurta idanka ƙara tara idanka ƙara kofi idanka ba tunani ba ne ba bacci ba ne ba mafarki ba ne ra'ayi ne ke nufi ki a ta uku da farko وحقك الله نارا اتكرمك يا رسول الله وحقك نارا اتكرمك يا رسول الله هذه مية فاسأل ولدي بالربة النبي يقول وحدك ما ربك كرمك يا رسول الله أحب من عمى والله كنت من إيمان ويمين والله كنت من إيمان ويمين ما ربك كرمك يا رسول الله والله كنت من إيمان ويمين يا ولد الأمة مخلوقة كل شيء يا من اتبت أمة الإسلام حسبت كما أنا معاني في هناك ثم أميننا في إلمينا في أفرارنا في أنوارنا ثم تارى تفرقات يا رسول الله تفرقت تقدر تفرقي تعقد نبيه أولنا يا رسول الله ترى الأرش والكرسية يوجد كاجا الأرش كاجا الأرش كاجا الأرش ya rabu ya ka miƙe ma ɗauki daga na dama ka ɗora kan al'arshi ɗauki ka hauku ka taka alkuri wani hutu da tabbatar da bai ka zai ka kisi ta bai kun ɗora ka kanka wa alwari na bai ka ta tallafi ga zafi na da kaina na bayyana gabanka ya rasulallah annabi ya nuna Allah ta bi matsore har sai da kuma taban sun matana فتدلى ثم دنا فتدلى فكان الآب قوسين أو أدنى ثم دنا فتدلى شين مقام إسرائيل بن هراج أما فكان الآب قوسين أو أدنى شين هدوشي أدنى مدسل جبريل فكان الآب قوسين أو أدنى شين هدوشي بسيطة ملاك جبريل فكان مقام ذلك كان فكاد أتجاج ومشي أتجاج شيخ والله ليه كتجاج iyayen ɗarikai imam ja'far sadiq yace tafai shehu imam muhammad zakir ya samu shekara talatin yana neman bayanin hakikan kaifiyan wajen da kuma sun masana makatanda shekara talatin sai da kakashi sai na ali dan abi talib radiyallahu anhu sai na ali yusufi wannan misali shine lokacin annabi yake fadan Allah ana matsowa ana matsowa sai da annabi ne ya cewa yake da kuma ba musulma dunu wasu ta'in la dunu wasu ta'alaka dunu wasu ta'in la dunu wasu ta'alaka su ko shi ne na masaba ba na tafiya ne na ta taki ko ta ta ko ne ne ta ko ne ana kusan ana gwada har sai annabi ya yi ya da ali sai annabi ya yi in yi da kai sama da ga kowa da zata Allah in yi kalli ƙasa sai ga zafin Allah in yi kalli gabas ya ga zafin Allah in yi kalli yamma ya ga zafin Allah ya ga kalli dama ya ga zafin Allah ya kalli hagu ya ga zafin Allah ya kalli zahiri ya ga zafin Allah ya kalli baɗini ya ga Allah in ba ka san shi ma sai ga zafin Allah to shi ne sun mata na fakatalla a kai wannan martaba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata kafa nake Allah ya tafi a gare ni duk wani sanyi a jikina ban taɓa jin wani muna mai tafi kamar na wannan ranar ba ban taɓa jin ba yake sai na at-tayyibatu lillahi at-tayyibatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi amma da kuma kuma wannan wajen shugaban Allah aka gaba ba shi kuma sai ya ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ورحمة الله وبركاته إيران دمين إتجيرا تفتح جريجا أنا تفتح جريجا رحمة الله البركة الله ما كتا كنت تفتح جريجا يا رسول الله ganin Allah wani annabi waɗannan addu'o'i da wannan lamuni na rahama da albarkatai shi kuma annabi Allah bai manta da su ba tare da wannan gyara da yake ciki da wannan ni'ima da yake ciki da wannan kudi da yake ciki inda kai ne ka da sama dan ranar da maka ka kana jagoran su da ina zuwa gobe ko kuma manta da su shi ko da baka Allah bai manta da mu ba sai su assalamu alaina wa ala ibadillahi ya ubangiji wannan taiwa da kuma ni'ima da rahama da albarka da aminci kai da dukkan bayan Allah al'umma wannan fa ilhani na jibril na can gaban kan mai bakwai asali dina ya muhammad asali dina ya muhammad أسلم عمر بن حسب الله أن الله سبحانه وتعالى أكتب الحكيم والعظيم أن تمرك بأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله عز وجل يثبت من كل الشر يثبت من بعد رسول الله يتياوب من تكامل كفان ونار ina da fara tsara abin da Allah ko ba zan ga ma al'umma na mafi tsara aka abin da ka ba su na zafara da mutum yake ya ya rasulullah ina maka alƙawari ina maka tsara na ba ku da salam duk wanda ya tsaya shi ne alƙawari ne ga aljanna yace ya ubangiji na gode amma na ya ƙara mu yace ya rasulullah ni da alƙawari a kullum a cikin watan ramadana zan yanta mutum dubu ɗari shida a kullum yau waɗanda ba min alƙawari ne niyya na kaddara suna kai su jahannama amma a yau tun da kazo kana ganawa da kai ruwa alƙawari a kullum watan ramadana zan yi kurkun dubu ɗari shida da mutum jahannama ba waɗanda ba ne ne wasu aljanna ba a waɗanda da ne alƙawarin makarata da ke na kona mutuwa a kan na goce amma tsara yake su zan ramalan yanzu ƙarshe zan kawo da su fadar duk wani da ci ya fi ibadan wata ta su yake ya ubangiji na goce amma na ya tsara mu yake wani kuɗin garin ƙarshe wajen na kala ran da ƙarshe watan da wani tsaya zan gafarta mu al'ummanka waɗanda da ne nuna farko su zan gafarta mu adadin yawan mutanen da na gafarta musu daga farko da malan zuwa ƙarshe da malan annabi sai na gode mu tsara mu Allah ya ce mu maka alƙawari rahidi duk wanda ya tafi da kuma yace ya ubangiji na gode amma tsara mu yace ha ba ta daren arfa duk wanda ya ba a daren arfa watan zulhajji ya alƙawarin yin gafara sai ya ubangiji na gode tsara yace duk wanda ya tsaya arfa a filin arfa alhaji ko a ina yake in da ya zo na gafarta miki ya ubangiji na gode amma tsara jama'a na suna cewa wasu ba samun damar zuwa ina bin balle su je filin arfa Allah ya ce to duk waɗanda bai je filin arfa ba idan har suka yi filin arfa zan ba su lada kake kamar sun san arfa kamar sun je filin arfa sun sai arfa zan musu gafara kamar yadda mai gafarta ma mutanen arfa ya ubangiji na gode tsara yake na ba ka tasu'a duk wanda ya san musu gafara a gurin tasu'a yake na ga ubangiji na gode tsara yake na ba ka azumin ashura goma kenan ga watan al-muharram annabi ya ubangiji na gode a tsara mu Allah azza wa jalla sai ya ko duwa ta haran kai yace ya rasul Allah ko wa ko tarfa tarfa tarfa ya ya ya ubangiji ya mun mutu wa nasu yace ko ko farko a tuwi ya abu na ne ka rike wannan alƙawari ni ne in ka zo ka kana ka nuna ni wannan kuwa ana cikin asab tsakuwa na yafi in ya mata wurin ka nuna min kawai to ubangiji alƙawarin da kai mun ne alƙawarin duk mafiyanka na yafi duniya da lafiya duk mafiyanka na yafi yake abuwa nan yake duk wani kofi ba yake shi yake kuma asab yake kuma tsakuwa ne na hakuri duk mafiyanka ban sun hakuri duk mafiyanka تكون أكو حساب الرحمة ثم فيها ني القول في نفس رحمنا في الجنة غدا باجي أربانا أكو يلي كنا كوي نتاس جامع كوري كنونا مكو كوي يا أبو الأمرنكا annabi da na zuwa ina zuwa ina zuwa ne Allah ce to ya rasulullah ya masoyina ya fataɗina ka san na aiki mala'ika jibrilu ya zo wajenka ya gaya maka cewa ni ne na aiko shi na naɗa ka kai ne annabi ƙarshen zamani kai ne mursali na ƙarshen zamani na kuma na gaya ya gaya maka kai ne gaban annabawa da manzanni na duniyar lahira ta ki daya kuma na so miki ya gaya maka an baka alqur'ani yana ta maka ayoyi da surori kuma na so ya gaya maka ka ga al'ummar ka da tauhidi da salma da azumi da zakka da hajji to shi yasa na kira ka ya rasulullah shi za ka kira ka zuga na gasa yanzu ya rasulullah wannan sako da ne maka shin ka ji daɗin shi ya rasulullah ka ji daɗin wannan sako ya rasulullah ka yi sarki da wannan sako ya rasulullah wannan abu ya ƙayatar da kai ya ubangiji na ji daɗin nomurna nomurna nomurna yake ta iman Allah to sai ko sai lalle wannan sako ya karanta maka rai yace na da ne iman da sai ubangiji ne iman ne iman ne iman yace Allah ba zan mai sai آمن الرسول بما أنزل إليه آمن الرسول بما أنزل إليه الحمد لله dukkan guda ya tabbata ga Allah sun daga mazoyina babban manzona ya yi imani da abinta na ayyuka da shi na saukar zuwa gare amanar rasul الرسول babban manzona annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amana yayi imani bima unzila ilayhi da abin da aka saukar da shi zuwa gare shi mun rubuci daga Allah ubangiji da Allah ya faɗi wannan alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih annan ya yi shiru Allah ya shiru annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ya ubangiji ya ubangiji wal mu'minuna su ma mu'minai ma su ma mu'minai masoya na al'umma na kullum dukkan kowa su amana billahi shi ma kowa ya imani da Allah ya imani da ya imani da ni kowane ya imani da ya imani da ni ya ubangiji ya mala'ikatu mala'iku na kuma sun taya na murna kuma sun imani da kai sun imani da ni ya kutu bihi ya ubangiji littafan ba da kuka saba su duka da annabawa dukkan su littafan baki daya a taura in ila da kura qur'ani da su kai su hudu ibrahim da su hudu musa dukkan sun taro sun zo sun mun murna sun gaya mu sun imani da allah sun imani da ni yan zulmi manzanni ma baki ta sun zo waje na baki ta ya ubangiji sun ce sun imani da kai sun imani da ni yake ya rasu nan na yanzu dukkan manzanni na kuma sun maka baya a yake sun zo duka sun zo yake sun zo yake ko dama haka muke so dama haka muke so ka iya nan man zama ne la na faru a haka min rusuli ba mu raba ɗaya daga cikin manzanni mu ware shi inda ka tsara muke so ana so a aikata juna baki daya Allah ya fito sai ka koma ka gaya ma ɗan manka kamar yadda annabawa suka ba wanda ba wanda ya kuwa wanda da wata to kuma ya da ya da kowane annabi kasu ya wani annabi su ce ban da shi man take annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai a raba kin mu ko al'umman su magoyi sai ya kuma albasa yake ya ubangiji ai al'ummar na ma magoya na take da ni da su ne na alƙawari la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi ba za mu raba daya daga cikin manzanni ba ba wanda za mu ware su mu ba ma kai da Allah ya zo na ji dai amma na ko in ka ko a gaya musu annabi sallallahu alaihi ya ubangiji ni min ai na san kaya na na san kai na na san da na ga ma hannun sunan ma na ma gaya musu ma ta halaran gero har ma na ji suna ce min wa qalu sami'ina al'umman nawa ma sun ce kurun mun ji wa dana min umarnin ka ya Allah al'ummar nawa al'ummar nawa sun gaya mun sun ce mun sun ji umarnin ka ubangiji mu wa dana sun ce mun ji umarnin naka sai Allah azza wa jalla to tunda annabawa sun maka mubaya mala'iku sun maka mubaya da tafai sun maka mubaya kowa a cikin munafiki sun maka mubaya to yanzu me kake so ka tsoro roƙa me kake so ka tsoro sai annabi ce gufrana rabbana gufrana rabbana ya ubangiji gafaranka muke nema ina so kun masoya na kai musu gafara a lokacin mutuwar duk abin da ke maka in dai a cikin zuciya ko soyayya na ko su suka ɗauka ka a kan da kuma so ka gafarta musu lokacin mutuwar lokacin mutuwar Allah ya ce gafarta musu don ma gafarta musu yace ya ubangiji abin da ka tafi ga gafarta musu amma lokacin mutuwa saboda in muka ga gafara a lokacin zamanin ku ba ma ki aran da kai gafara kuma akwai sauran shekaru a tare da su kuma su ƙara wasu laifukan kuma daga baya su mutu zala yana da zunubai shi za a nufin kai muku gafara a ranar mutuwa domin na san kowa da kowa yau ne kalmasiyar makomanci zuwa gare ka yake ya rasu nan na gafarta ma dukkan masoyanta al'umma yake ya ubangiji kuma abu na biyu da zai roƙe ka a kan kai na al'umma na ya ubangiji na san dai la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha laha ma kasabat wa la kasabat wannan zaka a zaka Allah ne tukuna wannan kutuwa kuma da zaka salloli hankali ne tukuna an ba ka salloli hankali su dawo wanda ya yi na faɗin sauran ɗin sun nan a sauran su a sauran su har kuma bayan biyar shi Allah ya ce gobe wannan ya kuma Allah ya ce ni zan taimaka ɗan haka a kan zan taimaka ɗan haka a kan kuma na ga wannan firin da muke yi da kai ya rasulullah na ga ba ka san ta ba ka san ka rabu da ni to ne ga ka tsaya da kai da al'ummarsa duk wanda ya yi da sallah a cikin sallolin guda biyar ne alkawari zan ba shi martaba zan ba shi lada zan ba shi mukami zan ba shi daraja dai ta irin lokacin da muke ganawa da kai da mai yanzu yanzu zan ba shi martaba irin martaban da ya tsakanin da ka yanzu na gana wannan ka je yanzu da kai hakuri duka da mu kalmiyar ba komai azumin wata ba komai zakka a shekara ba komai haifin azan kuɗi ba komai la yukallifu Allah nafsan Allah ba zai tsora ma wani mutum ba abin da ba zai iya ba illa usaha duk abin da mutum zai iya shin Allah zai tsora ma wata rau abin da ba ta iya ba sai ta abin da ba ta iya laha ma kasabat duk ibadin da kai alhairin shi da labe da kalamar zai tabbata a gare ka ma'ana duk waɗanda suke ibadu suke tauhidi sallah azumi zakka haji da kalamar da labe za su gan su a lahira a cikin aljanna wa alaiha mahtasabat su kuma kafirai waɗanda suke tsinka suka fi yin tauhidi suka fi yin sallah suka fi yin azumi suka fi yin zakka suka fi yin haji to su ma sakamakon waɗannan gudunan nasu za su kai su a lahira za su da gaban Allah in dai sun yi ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ubangiji rabbana ya ubangiji tun da kashi kafare masu ina masu laifi ya ubangiji al'umma na kuma ba masu ne bane ya ubangiji rabbana ya ubangiji la tu'akhidna in nasina Allah kada kama mu da laifi ma'ana Allah kada kama jama'a na da laifi in sun mantuwa a cikin laifi sun laifi da mantuwa ba da gangar ba ne sun kuskure ne Allah kada kama su in sun laifi da mantuwa au ahdana Allah ko kuma jama'a na in sun laifi sun kuskure Allah kada kama su da wannan zulubin kuma Allah jama'a na in suna bacci suke yi suke laifi misali mutum na bacci ko yi tunani misali ko ya farki kamar yana zuwa ko mata in ya farka suna bacci ne Allah kada kama shi da wannan laifin kuma na hudu Allah duk wanda aka tasira shi aka maka ni aka ce dole sinan sai ya sa'o Allah kada kama shi da wannan laifin Allah ya ce duk na yafe ba zan kama shi da wannan laifin ba برضه ربنا لا أخرجه ولا تحمل علينا إسرا ألا فرق دورا منا ومن نولي إرقب كما حدثه على المحمد محمد كما يبقى دورا أكان الأمة تسلجه كامل يعنا إرقب لك دورا في قال أمة يهود ونصارى من نولي هم أمة تنزي على الله dole sai ya samu ruwa ba da mai tsoma in kun sai sabba dole ka zama sai dole ka tafi ruwa a idan fitsari ya sa ta kusan ya sa fi tufafinka ba da man kawai ko ka yanke in ya sa jikinka ba da man kawai ko ka yanke da hannu in ka tafi ma kalloli gafar kuro a yanke hannu da hannu in ka zaki yanke ambola gafar kuro a yanke hannu kafanka in ka tafi da sabo gafar kuro a yanke Allah irin wani abuwa da ruwa da kuma mutum da zai sai da arziki a cikin shi ya san wuta ne Allah kada ka bar mana kuma wannan nauyi kamar yadda dora shi ga al'umma dan da zai ta mun yana ربنا ولا تهملنا ما لا طاقة لنا به kuma Allah ina roƙonka kada ka ɗora mana ibadu masu nauyi masu yawa ta yadda al'umma na ba za samu ikon yi a kullum ko da yake ba Allah ya ga alƙawari ba zan tsora muku abin da ba ba wa'annan dai na ce ku zo kuma ni ne ko zan taimaka ma al'umman ka za su rike da garin sunni mai zafi annabi ya ce mu ya mu ubangiji ya ce ya mu ubangiji ya rabbal alamin wa afa anna Allah ina so da zaran mutuwan al'umma na ya zo masoya na duk abin da ke nan Allah ka yafe mana ka yafe mana lokacin mutuwa yake Allah kuma masoya na al'umma na wanda suka umarni na da zarar an sa ta kabari wa gafar lana da ni da su suka Allah ta mana gafara baki da to Allah kuma da zarar kiyama ta tsaya ran da ake tsayuwa fiye ne kamin idaruwa min alfajama wannan rana mai tsawo wannan rana mai girma tana tsayawa Allah da ni da dukkan masoya na walhamna Allah ta ran Allah ta ranka mana Allah ta tsaya mana Allah ta mana rahama baki da Allah da gidajen da ya ce wa afu Allah Allah ya ce a tsawo an ku yace ya gafar da na yace gafar ku ke wani hamma yace rashi mutum da wannan ne su kadu ne kuma fansirna ala qawmil kafirin Allah ka taimake mu akan jama'an kafirai kar ka mu zama akan mu yace ne alƙawari ana wajen in kun da murmuna zan tsora ku akan kafirai amma ga al'ummar ka duk wanda ka suka rabu da ni to zan ba su sai mutum zan tsora kafirai akan su azabtar da su domin kafir alahira kan su azaba in hasu saba mu abuja ya tsora kafirai akan su ya tsora azalami akan su ya tsora fasikai akan su domin kafir alahira kan su azaba ka da haka in kuma ka yarda ba to alawar muka ba za a mayar na yadda na yadda na yadda na yadda a tafa ma annabi muhammad هذا الحمد لله الحمد لله الحمد لله Allah ta haɗu nan sai ya ce sai ya kuma tafi tana dogo da jini ya ubangiji na wannan tago shi tago ne ne wannan na samu bayani ita ita ce sai ma sai da kuma takobi kenan na hukuma takobi azaba goma mata yace na kaddara an kaddara na na rubuta a lauhin kitab na rubuta a lauhin mahawi na rubuta a lauhin mahfuz na tabbatar da shi a ilimin kudin kadai al'ummansa za su dinga yaɗan junansu suna kashe junansu ya ubangiji na fara dare a kai wannan zai na riga na tabbatar da ba ta ba sannan annabi da ina so ina farma in dai musulmai ne sun kashe junansu ما كان وضعك برجال الجنة إما ستين كمس لا فرع أو ربك يسمى المسلمين يكشف أولئك المسلمين مس لا فرع أما هذه ليس جدا يا أبنجد إلا تو كمس لا فرع بعد أن يبطن مدعينا أو جنة كمس لا فرع تمدعينا أو جنة الله يسمى الله كمس لا فرع تمدعينا أو جنة الله يسمى an karfafa Allah kan da tsohon Allah kan shiga fara kan matsayin ka a waje na yake mayu ka ji manya wato da ma ko ba ta da ko kana so ina so ai din da take mutunta da wato ana kuma da ko yana so ke yana so ta aiki ana sai to shi kenan da mu ga Allah na guda uku a rubuce daya ul huwa Allah haƙar shi ɗaya ya ce haƙar shi ɗaya ya tuku shi shi annabi Muhammad sallallahu alaihi yace ya ubangiji wasu Allah ba yace aure sannan kuma ga Allah ba ɗaya guda biyu daban ɗaya a rubuta Fatiha ɗaya kuma a rubuta Qur'ani daga daga fara zuwa nan ya ubangiji ga Allah ba na da Fatiha ne yace ɗaya rubuta ne ayoyi guda bakwai ba ina maka bishara duk wanda maka alƙawari zai je da kai kuma ya fata ka shaida mun sa alƙawarin da zan kai jahannama mai ƙofofin guda bakwai ba kuma ta kuma Qur'ani kuma duk wanda ya zuwa ta daga bakara zuwa nasi ka shaida zan ba shi aljanna aljanna kuma aljanna yana yanta alƙawarin alƙur'ani adadin hawa hawan benayen adadin harfin alkur'ani ya ubangiji wasu huna ga kurdi ya kanne ita ya rasulullah wannan ya kanne na fara wannan sura da sunanka ya fi me ni ubangiji shi ne alƙawari na halittu mala'iku miliyan biyu kamun ɗan ya ubangiji kuma ka ga wani allo ga ya can fata ne a ciki yake kwarai kuwa na don alin ka ta fata a ciki kwarai kuwa ne maka alƙawarin duk wani imani da kai in yi biyu fata ni aya bakwai zan mishi gafara in ba shi aljanna ba zan shiga ta mai ƙofofi guda bakwai ba. Ya ubangi ya ce kuma Allah na ba Qur'ani ne kuwa daga fara zuwa nan mai tsare ko ya rahul Allah in ko kai ma mu'mini ne fara akan cewa duk wanda ya samu damin jiya Qur'ani daga fara zuwa nan a rayuwar zan ba shi aljanna dena arjun dena yau hawa hawa hawa hawa na nuna yau arjun harfin alkur'ani kuma kur'ani suna da mutane guda dubu shida da ɗari shida da dubu shida amma arjun harfa da wanda aka fi a yanzu da wanda aka shafe su da wanda aka fi su da wanda aka fi ta haskin ba a isa da harfa ne guda miliyan ɗaya da dubu ɗari da dubu goma sha ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya arziki yana haka kenan yace ya ubangiji ga kuma Allah kan na garu ku suratul yasin ita kuma wannan Allah ta yace ya rasulullah ma habbatu malaiku miliyan biyu tun kafin halkamin adamu da shekara dubu biyu wa'annan malaiku aikin gurin za su rako yasin ne suran da na fara da ita da sunanka yasin za su rakota daga nan fata na zuwa can wajenka ita kuma na sun na halicce ta tana da fuka-fukai dubu hamsin kuma tun da na fara wannan sura da sunanka ni ya alƙawari a gaban a wannan rana na na ganawar muhibbin wa mahabubin wa sa'atu halwa duk wanda zai yakin da rana duk da bai ne mishi da fara kuma zuba mishi farin ciki kuma duk wanda biya ta kafa da bari duk da bai ne mishi gafara kuma zai ƙone cikin farin ciki yace ya rasulullah kuma ne maka alƙawari duk wanda ya je surat yasin da kai zan ba shi ladan aikin haji haji haji haji dubu ishirin wanda kuma ya saurari ga surat yasin ana biya wa yaji kuma ba ba shi ladan kamar sadaka da dinari dubu ɗari yace ya rasulullah wannan sura ina kanta saboda ta fara da sunanka kamar yadda ka rubuta Rahman saboda ta fara da sunana ya rasulullah mai mara kawai duk wanda ya rubuta da wasan ya sha ni ko da ke zan cikar da magunguna magunguna magunguna ciwuka ciwuka ciwuka dubu in ka sha yasin Allah ce zai shigar da magunguna a cikin wannan kashe maka cutuka dubu kuma zan shigar da haske dubu a cikin wannan shaya kuma zan shigar da rahama dubu kuma zan shigar da albarka dubu zan shigar da yakini dubu kuce ya rasulullah ai tijarkun ma kan jama'a amma kuma wannan bishara ya ubangiji na gode amma na sa kara فما دار نجم يبقى وتفتح كثيرا ورانا نسيني يحكم الشيء محمد بن علي البصري رضي الله عنه يتي يا هل تجروا زي فتح تجد تكشف يكون ولا ولا نيت والله تمسيسي فلنكي تيدنغا ياو تشي ايكوش تنغاما يتجد تنغون غاما سنقبري ba wai gafa ce gafa ruwa na maryam ba can tsibiri a tsakiya abin da ke ba tsibiri teku ta taso ba gida teku ta daga ta faɗin duniya fa faɗin ta in ga zata gana ganin ƙarshen to ta rabe biyu ne rabi ya ce rabi ya ce tsakiya ce ke zama tsibiri aljiyayi tsarinta ta daga ta fi duniya wane duniya asalin tekun ba ta da wajen a duniya ƙa'ida a tafiyar a tafiyar harshe duniya ta tafiya shi a ɗari biyar ne to ruwa shi kaɗai ya tafiya shi a ɗari biyu sannan akwai fili ba kowa ba komai tafiya shi a ɗari biyu a ɗari biyar zuwa ɗari ɗaya to sannan sai daji itatuwa da dabbobi suna tafiya shi a tamanin to ishirin da su da faɗi duniyar nan ma baki ɗaya to wannan sai kuka ya tafiya sai kuka kare ne gidan da tsoron dubari me zai faru ya rasa yadda zai yi sai dai dai dan daji dan ko itatuwa ya ci da dai yayi sai ya hauka itatuwa ya zauna haka nan dai sai tsoron akari ya waye sai Muhammadu bin Ali al-Qasari radiyallahu daga ya waye sai ƙara zuwa ba take ko ya samu mafita ina cikin ila cikin tunani ta tsakar rana kamar azahar sai ga wani mutum da larabe dogo kyakkyawa yana tafiya a kan ruwa tun daga nesa tun daga nesa yana kallon shi yana kallon shi yana kallon shi yana kallon shi har yanzu kusa kuma sai muhammadu bin ali al-basari sai hango wannan mutumin ya hange shi yace bayan Allah ga shi da kake teku kana tafi a ruwa ka ba ni mutuka mana ka ce maka mun mana sai ya hango shi kai kuma daga ina kake wani al'umma kake yace ni kuma daga cikin al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace ta tun da kake al'umma annabi ne ka hada Qur'ani yace eh to na gobe ka ka dinga karanta suratul yasin da suratul duhan da tabaraka allazi bi yadihi mulku in kana karantawa Allah zai dinga ciyar da kai abinci kuma zai kiyaye ka dukkan sharri Allah zai baka mafita za kuma gida lafiya wannan malaka su tafi akan ruwa har ya kulle bi kargan kowa ba gari ya hau itaciya gari ya waye daidai azar a jiya ya ƙara ganin mutum ya kullo daga gabas ya ƙara zuwa da zuwa da shi ya tambaye shi ba na ce bane wannan daban ne yace dan Allah ka ba mu da mana ka biye ya zo da surtu hal da tabarakan nazidi da rubu zaka samu da kana biya shi ma ya wuce sai a gobe a jihar ranar ranar da uku kenan sai zai ya zo can to dama ya tsara farko to kai ba Allah ga ka ta mutum ka ce me ya san da tabara da surutun da ha to wani sunanka ka tambayi labari na a kodan na bayana a kona bayana yin ka tambaye in yi ka tambaye shi kowa ne na biyu ma da ya zara na biyu ita ka gaya mu sunanka wane ne kai kuma na gaba ita ka tambayi labarin mu a wajen na uku mu ga san ya za ƙarshe na uku da yara na uku su ba Allah ka taimaka mu mana gaban mafita ka karanta surati yasin da surati al-hal da tabarakallahu bi yadil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir kace to ran ran nan na faɗi shekaran jiya wani ya ban wannan shawara na tambaye shi ya ce tambayi labari a wajen na bayan shi shi ma jiya wani ya ban wannan shawara na tambaye sunan shi ya ce tambayi labarin shi a wajen ka kai wata tambaye ka ka ba wannan shawara shi Allah ku ce wa ne ne yace ai ni din nan da wannan nabi da daukar can mu mala'iku ne ba mutane bane Allah ne turo mu daga saman bakwai domin na farko da na shi da na biyu na da ni na uku dukan mu wata kifi mai katuwa ta je ta fada wani teku wani wani tekun kananan kifaye ne a ciki shine sai karanta surat yasin suka roƙi Allah akan Allah ya kiyaye su zan rukunin kasuwan kifi Allah ya sa a zo a fitar da ita shi Allah ya turo ku to malakar na farkon nan